أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانقدار العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اجبري لنا بهذا المحضر ولتعده بنظرة تأتي لنا بالزفر باب wannan babi ne ma ja a cikin abin da ya zo fi kamtan kusun nufasa'u cikin nawa ne mai biki za ta zauna kwana nawa wacce take biki biki jinin haihuwa mace ta haihu jinin da zai ta zuwa zai ta zuwa zai ta zuwa cikin to nawa ne za ta zauna kwana nawa ne shi zai faɗa حدثنا نصر بن علي نصر بن علي يزن تدمو الجهضمي الجهضمي حدثنا شجاع بن الوليد شجاع بن الوليد يزن تدمو أبو بدر عن علي بن عبد الأعلى دقى علي بن عبد الأعلى عن أبي سحل شكو هكذا دقى أبي سحل أم السكل الزية الزية daga mace da ake ce mata musata al'aziyyati an ummu salamata ita kuma musata ta karɓi wannan hadisi daga ummu salama mata annabi sallallahu alaihi wasallam qalat ummu salama ta ce kanatin nufasa'u mai jinin biki ta kasance ta jilisu tana zama ala ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama 40 yauma kwana arba'in. injinin nan yana ta zuwa mata to ce ta yi ce ta yi ce ta yi kace gaggawa ce ta yi ce ta yi ce ta yi har kwana arba'in ba sallah kar ta yi to tana zama kwana arba'in sai dai kuma injinin nan ya yanke mata ko da kwana ɗaya ya yanke mata shikenan ta gama ko kwana biyu sai tana yin jinin bikin bayan haihuwa da kwana biyu ya yanke shikenan ko kwana uku amma ya ta zuwa ya ta zuwa ya ta zuwa har kwana arba'in hukunna ta ce sai muka zamanto na wujuhana muna shafe fuskanmu bilwarfi da za'afaran wato tiri ne za'afaran ganye ne an cire kamar dai lalle kamar kunshi saboda jinin yana ta zuwa har kuma jajaye ne mu larabawa kuma sai ga in ya zuba daga jiki sosai ga jiki yayi baki kamar fata tana so ta baki min alkalafi saboda fata ta soma duhu mun so ba zama wankan tarwada to shi kenan sai mu yi wa fuskar mu kunshi da warsu za'afara don ya abu kamar yadda galibi mai cutan suga ko abu za ga fata sana bushewa ko wani abu daga suna cewa ya yi wanka ya dinga wanka da sabulun dof ko mansa sai ya dawo da fatarsa ɗanya in fata tana bushewa sai a ce ka dinga yin wanka da kaza ya dawo ɗanya to wannan ba tun yanzu ba wai yanzu ne turawa duk suka zo da waɗannan abubuwa ba akwai abu an mamaki yanzu wannan abu da mata suke amfani da shi aldera wannan bishiya din nan tun zamanin annabi da shi har akwai ita ko maimunar ce masu annabi ta taɓa shafa shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa irin wannan ku dinga shafa da daddare saboda yana ƙara fuska kyau to ta ce haka za mu zauna a ita yi a ita yi har kuma ka ga jiki yana dan canjawa sai mace ta shafa wannan ba wai dole ba ne ma'ana dai ba laifi mace ta yi ado kuma a ciki ƙala abu isa turmuzi ya ce haza hadisun garibun wannan hadisi ne da ya zo ta fuska ɗaya la na arifu mu san shi illa min hadisi abi sahalin sai hadisin sai daga hanyar abi sahalin shi ko abi sahal ya karba an musaka al'aziyat ita kuma shi abu sahal ya karba daga musaka al'aziya ita kuma ta karba an ummu salama daga ummu salama wasu mu abi sahalin sunan abi sahal din nan kasiru bin ziyad sunan sa kenan kasiru dan ziyad qala muhammad bin isma'ila bukhari yace shi shehin turmuzi imamu bukhari yace ali bin abdul a'la fiqatun shi ali dan abdul ala din nan ingantacce ne amintacce ne wa abu sahalin sikatu abu sahalin ma amintacce ne ma'ana hadisin sahihi ne gangariya dan ya zo ta hanya ɗaya ba komai tun da ya zo ta hanyar ƙwararru kuma gangariya malamai bare har bukhari ya ce zangariya ne an taba cewa da wani malami malamin hadisi ai bukhari ya ce kai zangariya ne ya shiga gida ya ɗebo zinare wajen dubu ya zo ya raba talakawa ya ce ya gode allah da aka ce bukhari ya yi maka certificate cewa shi gangariya saboda tsananin bukhari sai ya kula da addininka sai ya kula da abinka shi kansa an ce wata rana shi bukharin yadda malamai suke kula da karatu an ce wata rana haka dai malamai suke faɗa ya hau jirgin ruwa akwai zinar kuɗi a aljihunsa zinar duka kamar yanzu a ce ka hau akwai kwabbuna amma kuma masu tsada akwai zinarai da yawa a aljihunsa zai tsallake jirgin ruwa sai wani mutum yana so ya ɓata mar hadisai sai ya ce an mun sata a jirgin nan ne aka satan ma ce zinare aka satan mu darhame aka satan mu sai bukari ya kokari ya faso kudin aljihun nan nasa gaba ɗaya sai zuba a ruwa sai zuba kudin nasa gaba ɗaya a ruwa aka ce to a caji a caji a yi caji aka caccaje har shi ma bukarin aka caji ba komai sai da aka sauka sai ce malam mara ka hawo jirgin ruwan nan da kuɗi aljihun kawai sai bukari ce ƙwarai ko ce to ya kai da kai ce na zuba a ruwa ke saboda ya ce su kana so ka bata min karatu na in na rawaito hadisi a ce wata rana an taɓa tuhumarsa da sata shi ke duk malamai su zubar da hadisi na su gudu su dar abin da kai niyya kenan to akan kai mun hakan gwara ma a rabu da kuɗin ko nawa ne ga baki daya karatu ba na wasa ba ne to bukhari ya ce shi abdul'ala in sika ne shi ma abu sahali din ma sika ne ولم يعرف محمد هذا الحديث an bukhari bai san wannan hadisi ba illa min hadisi abi sahal sai ta hanya abi sahal amma da shi ta ba tunda bukhari ya inganta shi ga shi abu sahal din duka baki da wa qad ajma ma'ana hadisi shi mai sharhi ya fitar da hanyoyinsa sahibin ma'abota hadisai duk sun zo da shi kuma dukkan sun inganta hanyoyinsa wa qad ajma ahlul ilmi malamai duk sun haɗu min ashabin nabi daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sahabban malaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina da wanda suka karbi ilimi daga wajen su dama sahabbai sun karba daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine malamin su to su kuma tabi'ai sun karba daga su su kuma tabi'ai malaman su sahabbai haka abin ya dinga tahowa hawa hawa hawa har aka zo fakihai har aka zo zamanin rubuta ilimin a littafi kuma an muka tarar da wannan littafin yanzu za ku sai dai mutum ya je ya karba da ka to wa tabi'ina da tabi'ai wa man ba'dahum da wanda suka zo bayan tabi'ai tabi'i tabi'ina kenan dukkan su tun daga sahabbai har tabi'ai har tabi'i tabi'ina ala annan nufasa'a cewa mace mai jinin biki ta da'us salata ta bar sallah arba'ina yawan kwana arba'in sai ta yin jinin ta kwana arba'in amma an kwana arba'in ya shige shi kenan sai ta yi wanka ta ci gaba da sallah amma an kafin kwana arba'in jini ya yanke wata shi kenan kuma illa an tara tsuhura sai dai in ta ga tsarki kabla zalika kafin kwana arba'in fa inna ha ta tasiru sai ta yi wanka wata salli ta yi sallah to haka suka tafi akan wannan fa idza ra'at dama ba'da al-arba'in amma in ta ga jini kuma bayan kwana arba'in fa inna aktsara ahli ilmi cewa mafi yawan malamai majoratin malaman sahabbai da tabi'ai da tabi tabi na kalu sun ce la ta da'u salata kar ta bar sallah wannan istihara ne kuma bayan sa ba'dal arba'ina bayan kwana arba'in wa huwa qawlu aktsarul fuqaha wannan shine fadin mafi yawan faqihai malaman addini wa bihi yaqulu sufyan as-sawri malam sufyan as-sawri ma akan wannan yake wa ibn mubarak da dan mubarak malam ibn mubarak wa shafi'i da imam shafi'i wa ahmadu da imam ahmad bin hanbali wa ishaqu da ishaqu duk mazhaba su akan haka take mace in ce kwana 40 ta bari wayuwa an rawaito an al-hasan al-basri daga imam hasan al-basri annahu qala shi hasan al-basri ya ce inna hata da'u salata a mace ta bar sallah 50 yawman kwana 50 idza lam tara tuhura idan ba ta ga tsarki ba amma an kafin kwana hamsin in nan ta ga tsarki to shi kenan to shi kuma kaji na ta faɗi shi kuma tabi'i ne dan ya tarar da sayar na alima ya karɓi abubuwa a wajensa kuma ya tarar da mata annabi ya tarar da maimunatu ita mata annabi ya tarar da maimunatu dan dan bai wata ne har tana tsohuwarta mata annabi ce sallallahu alaihi wasallam in yana kuka sai ta ɗau fatar nonon ta sa mara a baki kamar yadda tsofaffi suke wa yaro in yana kuka sun ba ruwa dai a ciki amma dai haka ta sa mara fatar nonon ta a baki sai ya tarar da matar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya karba daga sayyidina ali ya ya ya to shi kuma ya ce shi kuma kwana hamsin amma ba wai ya ce ya karba daga wani sahabi ba ne shi kuma nasa ijtihadin kenan ya ce a ta zauna kwana hamsin wayarwa an rawaito an a ɗa'ibi na abira bahi daga shi kuma mala a dawo ɗan abira bahi washa abiyu da imamu sha'abi malamin hadisi ne su kuma suka ce sittin ne yawa su kuma suka ce a ta zauna kwana sittin ba in dai ta ga barki shi kenan in ba ta ga barki ba shi kenan imamu sha'abi da a ɗa'u bin rabahin sun tafi kwana sittin kuma mazhaban mu ma akan haka da imam malik ma akan haka suke amma ala ayi halin hadisi ingantacce ne in ta zauna arba'in din ma yayi in ta zauna hamsin din ma yayi in ta zauna sittin din ma shine kamar sabon an ce sabani a irin wannan bai cutarwa duka baki da tunda dai asalin magana ga ga yanda take ta asalin magana shi kuma yace kwana abu to shi kuma wannan a dawo bin abi rabban shi kuma almajirin abdullahi bin abbas amma bai ce daga wajen abdullahi bin abbas ya karɓa shi dai ga nasa babu wannan babu ne ma ja abin da ya zo fin rajuli cikin mutum ya tsufa ala nisa'ihi ya iya kewaye matansa da gusulin wahidin da wanka ɗaya haka turmuzi ya faɗi wannan kyau rabiyallahu anhu allah ya da shi kyau da irin mu yara ne za faɗa sai a ce babu babu mutum ya iya saduwa da matarsa ba ya ƙara saduwa da ita ko da bai yi tsarki ya yi alwala ba akwai hadisi da zai zo gaba ana so mutum ya sadu da matarsa an so ne ba ya zama dole ba to ya yi tsarki ya yi alwala yanzu zai tsara zama yana da ƙarfi zai yi ƙara zama yana da nishaɗi to amma yana da ikon kuma yana da ƙarfi yana da nishaɗin da zai iya kuma saduwa da ita ba tare da ya yi wani tsarkin ba ba tare da ya yi wani alwalan ba duk ba komai ba wai ya yi laifi ba ne abin da yake so ya faɗa ke cewa mutum ya iya kewaye saboda mu a shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam mutum gare ɗaya ba ya haɗa matansa na aure ya kewaya su ba saboda akwai kwana wani ya ba su kwana ɗaya wani ya ba su kwana biyu yadda dai suka dogara a kai amma shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya saka masa shi ko ya iya kewaye matansa duka sallallahu alaihi wasallama saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai iya wani cuku-cuku a gefe ba mu kuma dan iya wani kuma iya wani cuku-cuku a gefe amma shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ma yana da kwana kowace mata yana da kwana shi annabi ma sallallahu alaihi wasallam malamai sun tafi shi ba shi da wani tiraka ma ba shi da wani ɗaki na sama wanda yana zaune kuma ba laifi ba ne don mutum ya yi ɗakin nasa amma wanda yake ɗakin wancan haka zai tsawo ya hunsa ya tafi ɗakin wacce nan da yake saboda zuhudin annabi sallallahu alaihi wasallam ta gudun duniyarsa to amma kuma Allah ya saka masa ya iya kewaye matansa duka kuma ya iya yana tare da wannan ma Allah ya saka masa shi kuma wannan an tsale masa haka ya iya zuwa wajen wancan ma da haka sai da Aisha ta ce ni dai na ga ubangijin ka inda kake so kawai haka yake mai sallallahu alaihi wasallam to حدثنا بندار بندار يا زنتد mu waye shi shine Muhammad bin Bashar حدثنا أبو أنا في مديلة حديثي حدثنا أبو أحمد أبو أحمد يا ذن تدمو حدثنا سفيان سفيان يا ذن تدمو أما عمرين دقا ما عمرين أن قتادة أن يا كبار قتادة أن أنس دقا أنس بن مالك أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم شكرا قومين والنبي هدما kuma hidimar gida da ta waje da cikin ɗaki to zai iya sanin abubuwa da cikin gida shi anas yake cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam annabi ya tsaya da amincin Allah sabata a gare shi kana ya kasance ya tsufa ala nisa'i yana kewaye matansa fi gusulin wahidin cikin wanka daya ya iya tsarki ya iya alwala amma dai bai yi wani wankan ba bai yi wani wankan ba ya iya tsarki ya iya alwala to wannan haka ruwaya shi anas dan malik take amma turmuzi zai kawo kala turmuzi ya ce wafil babi a wannan babi akwai hadisin abi rafi'in an abi rafi'in shi ma abi rafi'in yaron annabi ne hadimin manzo Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kadimai na cikin gida yana da maza yana da mata akwai kadiman da suna yi mara aiki akwai maza akwai to wannan abu rafi'i shi kuma bawansa ne kuma kadiminsa ne to shi ku hadisin abu rafi'i ce yi annan nabiya sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsada mace Allah sabata a gare shi dafa za ta yaumin ya taɓa kewayawa wata rana a lani sa'ihi a bisa matansa rana ɗaya ne shi ko wancan ce kana ya kasance ya kewaya shi ko abu rafi ya ce wata rana ne aka haka to kuma haka tana samun annabawa zai zama ba kullum ba annabi suleiman alaihi salatu wassalam ya taɓa ce annabi suleiman yana da mata dubu shi annabi suleiman yana da mata dubu matan aure ɗari uku da sha uku kwarkwarori ɗari wajen shida da wani abu matan sabi ya niyya zai kewaya su cikin dare duk gaba ɗayan nan zai sadu da su don su haifi maza su zama sadaukai su yaƙi don tsaye da tafarkin Allah sai ya manta da ce insha Allah ba kuma sai da ya kewaya su dubu ɗin gaba ki ɗaya ba wacce ta yi cikin sai guda ɗaya ita ma guda ɗayan da ta yi cikin da ta tashi haihuwa sai ta haifi rabin mutum a walƙadar zaina ala kusihi da sadan sun ma'ana wannan wajen da Allah yake faɗa shi yake sai ta haifi rabin mutum ya zo aka ce gashi an haifi mutum an haifi abu amma rabi ne ga abin da ya samu ya kankan da kai wajen Allah Allah ga niyyar da na yi na yi niyya zan kewaye mata na ka bani 'ya'ya maza dubu su yi yaƙi don sai da tafarkin Allah amma Allah kayan ma bai samu ba cikakke sai rabi Allah ya ce a baka sai insha Allah wannan na ɗaya kenan ka kewaya to Allah kai ka san yadda za a yi yanzu wannan ɗaya ɗarabi ya za a yi da ɗarabi Allah ya ce to yanzu ka haɗu da kai da matarka da wazirinka kowa ya faɗi wani sirrinsa da zai so wani ya ci ku haɗu ku ukun nan kowa ya faɗi wani sirrinsa da zai so wani ya ci naman ɗan zai tofo shikenan annabi suna ne ta kira babban waziri shine asibu bin barhaya allazi inda ko ilmu min alkitab aka zo wajen uwar ta kin ji abin da Allah ya ce to yanzu dan faɗi wani sirri da baki so a je a ce a kai ka fara kai ka fara ya dubi waziri ya ce to kai waziri fara kai waziri ya ce to wallahi ko da sarki dai annabin Allah ne kuma sarki ne amma da yawa yakan kira ni wani zubin ce wallahi ya dame ni ce ah to dama har kake faɗa ne ta to Allah ya ce mu faɗa ne to shikenan sai naman da ya to rabin sai Allah ya kasa uku sai kashi da ya toho a cikin kashi uku sai ce to ke ma bismillah ta ce to ko da mijina dai annabin Allah ne kuma sarki ne amma wallahi ya tsufa da yawa na so ina ma saurayi ne mijina ba so ku barki a dama haka ne a ranki ne ta to Allah haka ya faɗa mu sai naman sai ya toho ko ya musu haɗan kana ce to saura kuma mai martaba shi ma sai ya faɗi nasa ce to ko da mai martaba Allah ya zaɓe shi annabi kuma sarki ne kuma ya mallaka ma duniya amma da yawa mutum yake yin sallama da ni in so ina ma wanda zai kawo min ne ba wanda zai karba ba duk gaba ki da sai na mantan gaba ɗaya tsoho ba ba ga annabi Muhammadu ne kadai sallallahu alaihi wasallam ya kewaye matansa ba wannan al'ada ce ta annabawa to annabi Dawud annabi Sulaiman mata dubu ne da shi annabi dawudu alaihi salatu wassalam mata ɗari uku yake da shi har yahuda da suka ce me yasa annabi yake da mata goma sha ɗaya allah ya ce hasada ce ya kai am ya hasudunan nasa alama a tahun zamu saboda ba laifi bane da an gaya wa annabi wannan naji wani yana cewa wannan hadisi an taɓa martaba manzo allah ba taɓa martaba manzo allah bane su maza suna alfahari a ce suna da ƙarfin saduwa da iyali wannan alfahari ne na namiji a ce yana da karfin saduwa da iyalinsa to ba wani laifi ne kuma cikin halar annabawa bi ta zo musu irin wannan to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam amma ma'anar abin da ya kawo wannan hadisi cewa mutum ya iya saduwa da iyalinsa ya iya koma zai kawo hadisi na gaba to kala abu isa turmuzi ya ce hadisu anas wannan hadisi na anas hadisun hasanun sahihun hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي قد أمس الله كان يدوك شيء أنا يتي هكذا شيء أنا كيولا على نسائه أبو ما تنسى بغسل واحد دوان كابولا ما دي أنا كوي سلكي كوي على الله wa huwa qawlu ghayr wahid wannan shine fadin ba mutum ɗaya ba min ahlul ilmi daga malamai min humul hasan al-basri hasan al-basri ya tafi akan haka Allah ba asa hasan al-basri ya ce ba laifi an ya uda mutum ya sadar da iyalinsa ya kuma koma ya sadar da su kabla an ya tawadda ko bai yi alwala ba ko bai yi tsarki ba ba laifi wa qarrawa muhammad bin yusuf muhammad dan yusuf ya rawaito haza wannan magana an hasana daga hasan al-basri fa qala sai yace an sufyan daga sufyan sauri fa qala sai yace an abi urwata shi kuma daga abi urwata an abil khattabi shi kuma ya daga abil khattabi shi kuma an anas daga anas wa abu urwata shi abu urwata huwa ma'amaru bin rashidin shine ma'amaru dan rashidin wa abul khattab shi abul khattab shine qatada bin bi'amata shine qala abu isa turmuzi yace wa rawahu ba'duhum ba'dun ya rawaito an muhammad bin yusufa daga muhammad dan yusufa an sufyana daga sufyana an ibn abi urwata daga abi urwata an abul khattab daga abul khattab wa huwa khatau turmizi yace wannan sanadin kure ne wa sahihu ingantacce dai an abi urwata daga abi urwata babu wannan babi ne ma da abin da ya zo fil junubi cewa mai janaba idza arada an yauda in yana so ya ƙara saduwa da iyalinsa ya tawadda a to ya alwala kuma to kaga wannan shi ya fi shuhura shi aka fi sani amma shi kuma annabi ya faɗi dalili ce dan ya yi kuzari wajen komawa din amma Allah ba shi kuzari wajen komawa din ko bai yi ba in kuma jikinsa yana da da kyau ko bai yi ba ba laifi حدثنا حناد حناد يا رنت الدم حدثنا حفص بن جياس حفص بن جياس رنت الدم عن عاصم الاحولي دغ عاصم الاحولي عن ابي المتوكل دغ ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري دغ ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم دغ النبي صلى الله عليه وسلم قال annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ata ahadukum ahlahu idan ɗayan ku ya zai kewa iyalinsa ya zo wa iyalinsa ya sadar da su ma'ana sun ma'ara da an ya'uda sannan ya so ya tsara saduwa da su fal ya tawadda to yayi alwala baina kuma tsakanin wannan saduwar guda biyu wudu an yayi alwala ba qala wa fil babi an umara irin wannan ya zo daga sayyidina umar قال أبو إيسى ترمذي حديث أبي سعيد وأن حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح hadisi ne kyakkyawa ingantacce shi ma na alwalar ingantacce ne shi ma na barin alwalar duk ingantacce ne wa huwa qawlu umar bin al-khattab kuma wannan mazhaba sai na umar kenan yakan ga mutane in mutum yasa da iyalinsa yana so ya koma ya yi alwala dan ya ƙara samun kuzari wa qala bihi ghayru wahidin min ahli al-ilm ba mutum ɗaya ba daga malamai sun tafi haka qalu suka ce idza jama'a ar-rajulu imra'atahu idan mutum ya sadu da matarsa ثم أراد أن يعود سنن يسوع قال من يتصادوا da ita fayyata ya yi alwala qabla an yauda kafin ya koma wa abul mutawakkili shi abul mutawakkili inna ismuhu ali ibn dauda sunan sa dan abu da dan dauda wa abu sa'id al-khudri abi sa'id al-khudri kuma ismuhu sa'ad ibn malik ibn sinan sunan sa kenan ya je yakin badar ma mutumin badar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah rabbil alamin